sai huduba ta maulanmu a sheikh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wadda ya yi a wurin taron maulidi irin wannan za mu karanta tabarrukan da kuma irin abun nan da mazalla ke cewa ballighu anni walau ayatan ku taya ni da saƙon Allah ko da da da aya guda hudubobin shehu radiyallahu anhu suna da yawa kuma kowace ɗaya daga cikinsu lu'ulu'i ce marashin tamka to amma dai wannan ta kunshi abubuwa ce wadda shehu a matsayina na shugaba to shi yasa da kuma gana abin ta kunsa za mu karanta ta kayan wannan wai wasu ka cewa da shan miyan maulidi gwamma shan giya da cin naman maulidi gwamnacin musai na cewa yo sun tabbatar da jahilai ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yanka rago rana maulidin maza Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulallah wannan ragowa ya ce na yanka shi ne saboda godiya ga Allah na zagayowar ranar da aka haife ni maza Allah ku an mai zanen suna an yanka mai rago ba rago ba ma raƙumma da shanu to da haka ashe maza Allah ya yanka rago dan maulidi kuma wallahi ba zubar da shi an kai ba da an ka yanka ragon nan gyara shi an kai an ka ci an kai sha dabge da shi to yanka ce ko wacce nama dan maulidi kafiri ne to wani addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi ya yanka rago da shi da sahabbai sun ci ragon maulidi da haka nan in kana da kajinka na tahariki ka ci abinka lahiya lau ba wani haramci ko bid'a a ciki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتعمنا وتعمكم نفحاته وخيراته يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يطيب لي أن أنقل إلى حضراتكم الخطبة الجليلة التي ألقاها صاحب الفيضة مولانا الشيخ الحاج إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه على الإخوان في مناسبة كهذه تبركا بجنابه الكريم وهي شونا تشوى الحمد لله الذي خصنا بالمختار من كل مختار fakafana bikhtiyarihi kulla ikhtiyar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya zaɓan muna annabi abun zaɓi zaɓaɓɓe daga kowane irin zaɓaɓɓe sai ya zama ya isan muna da mun sai mun tsaya mun zaɓa saboda ya zaɓan muna abin da ya fi kowanne faƙal Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhurjan lin nas kun kasance ku ne mafifici al'umma da aka fita wa mutane. Wa ƙala Allah ya ce, wa ka zalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada a alan nas. Haka dai, muka sanya ku al'umma matsakaiciya abin zaɓi don ku zama masu shaida a kan mutane. Ya isa cewa mu al'umma annabi sallallahu Alaihi wasallam mu Allah zai tsaye gobe kiyama don mu shaidi annabawa da mursalai cewa su yi da saƙon Allah. Tafdilan min malikil wahab wannan dan darajatawa da fifita daga Allah mamallaki mai yawan bai wannan. Allah zai laisa bi gafilin wala nasin, Allah nan da bai rabkana bai mantuwa la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun wala nu'as gyangyaɗi ko bacci ko angaje bai kama ubangiji Allah bai bacci bai angaje wasalatu wassalamu ala hadha nibras aminci salati da aminci tabbata ga wannan fitila afdalu nabiyyin wa rasulin bila taraddudin wala waswas mafificin kowane annabi wanda yafi kowane manzo ba wata tantama ba wani waswasi ba wani kai komo ko shakka wa ala alihi wa sahabi alqadatil akyas salati da aminci tabbata ga alayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabban shi waɗannan shugabanni masu tsananin kaifin hankali shehu ya ce bayan haka Allah tabaraka wa ta'ala da wannan idi na maulidi wanda muke shekara-shekara wanda yake idi na shekara-shekara ga masu son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta farko da ƙarshe wanda yake cikamakin annabawa da manzanni To da wannan idi na maulidi ne sai muka samu wani matattara, wani taro wanda zai haɗa mu wuri ɗaya tare da masoyanmu, masoyanmu daga gabascin duniya da yammacin duniya, daga kudancin duniya da arewacinta, shehu ya ce ba ma nan ɗaya ba, za mu haɗu wuri ɗaya tare da masoyanmu daga ƙasa da sama, mun ji hadisi ya ce, mala'ikun Allah na zuwa inda ake ambaton Allah, za mu haɗu da masoyanmu, masoya annabinmu, maza da mata, mutane da aljannu, dabbobi da sandararren abubuwa, duk za mu taru don farin ciki da masoyin nan namu, masoyin Allah, abun kusantawa ga Allah za mu haɗu don girmamawa da jinjina ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Za mu haɗu don tsananin soyayya da neman kusanci ga Allah da hidimar da muke manzon Allah a taron maulidi. Shehu ya ce, fa'ara annahu lamin alwajibil mu'akkad alayya an aza lakum ma la budda minhu lakum fi sabili suluki wa tarbiyya. shewa ce ni ina gani ina jin cewa shehu ce na ina jin cewa dole wajibi na ne kuma abin karfafawa in ɗora maku wasu abubuwan da ba ku da makawa gare su a wajen suluki abin da suluki shiga hanyar Allah da ibada don neman yarda Allah da saduwa da shi da kuma a tarbiya kyakkyawar tarbiya wadda za ta sa zuciyarka ta yi tsarki har Allah ya zama bai rabuwa da zuciyarka a yaushe. To su ne za mu ji, shehu ya ce na farko ina tabbata muku dole ne ku ingantar da imaninku da Allah. Wanda yake mulkin samai da ƙasa ya tabbata gare shi, don saboda imani shi ne ƙasa ta ɗora asasin gini, ko mi kyawun gini da inganci ne in bai taɓa ƙasa ba babu gini to komai aikin ka in babu imani gini ne ba a sa shi kan ƙasa ba bai haɗu da abun da yake da tasiri da ƙasa ba gini alal hawa'i kaga hauka ɗaya ce Allah da yake bai da mata bai da abokiya Allah bai da ɗa wannan da bai da abokin tarayya wannan da bai da mataimaki wannan da bai da waziri Allah ya girma ya ɗaukaka daga barin mata da ɗa da abokin tarayya da mataimaki ne ko waziri, ɗaukaka mai girma. Mu sani Allah shi kaɗai ne abun bauta cikin sammai, abun bauta cikin ƙasai, mu ingantar da imanin mu sani Allah shi ne mai bayarwa kuma shi ne mai hanawa. In ka samu Allah, in ka rasa Allah. Allah shi ne mai girmamawa da ɗaukakawa, Allah kuma shi ne mai ƙasƙastawa, Allah shi ne mai wulakantawa, Allah shi ne mai ɗaukakawa, Allah shi ne madawamin rayuwa, Allah shi ne wanda yake tsaye da gyaran lamarin halitta tai, Allah shi ne mai cikakken iko wanda ba abin da ka buwaya tai, Allah wanda yake shi ne ya kaɗaita da rashin farko kowa komi na da farko banda Allah Allah ya kaɗaita da wanzuwa kowa da komi yana da ƙarshe banda Allah babu sanda babu Allah Allah ya kaɗaita da ilimi Allah ya kaɗaita da rayuwa matabbaciya da ji da gani da magana mu yi imani da Allah shine na farko shine na ƙarshe shine mabayani shine ɓoyayye shine makusanci kusancin da yake Allah ya yi kusanci ga kowannen mu bisa ga rayuwa ta Allah shi ne mai aikata abin da ya ga dama zamani ko wuri ba zai tattara Allah ba Allah ya kewaye komi dukkan gani da basira ba su ya riska haƙiƙa ƙwai abin da Allah Allah shi ka riska basira da gani kuma shi ne mai tattausar jin kai shi ne macikin sanin abu zahiri da baɗi ne ba wani abu wanda ya kama da Allah laisa ka mithli shay shine ma'ana Allahu akbar to abun da ka kawo ga zuciya to Allah ya fi wannan sannan ka sani Allah shine tilo ba wai guda ba ko ɗaya a'a Allah shi kenan Allah fis samawati wal ard Allah shi kadai tilo Allah shine abun nufi da bukata kowace iri malan da liman Allah ya bada sa'a barawo ma Allah ya bada sa'a shine as-samad ba abun nuhi da bukata sai Allah ka sani ko baka sani ba Allah bai haihu ba Allah ba a haihe shi ba Allah bai da tamka cikin halittar shi sannan kuma Allah shi ɗaya ne wanda yake la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun Allah ba a ce mai dammi yayi kaza sai dai shi ya tambaya Allah ya aiko manzo ne da shari'a da addini na gaskiya don ya rinja da addinin gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam kan dukkan addinai Allah ya sauka mai da littafi ga gara misali shine al-mu'jiz ba mai iya kwaikwayon alkur'ani ko shi waye Allah ya ce ka ce masu da mutane da aljanu za su gama kai su yi aikin gayya akan su zo da kamar qur'ani ba su zuwa da shi iri ne ko da sashe za su zama taimaka ga sashe kuma Allah ya shirya da mu daga bata ya tsamo mu daga makabta ta zuciya da ta ido ya tsamo mu daga jahilci kai godiya ta tafi daga Allah ubangijin talikai to wannan wajibi ne ga duk masoyi na mai cewa ni yake bi ya tabbatar da wannan inganta imanin shi kaga mai cewa shehu shi Allah to kaga bai ji maganar da shehu ya ce ba Allah Allah ne ya ce Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kowa ya san muna maulidin haihuwar shehu kuma mu zo da ƴaƴa ne mu ce ɗa ne kaza ya zo to da haka nan wanda ya ce mun bai da shehu Allah to ya kawo hujja kun bai da ita abu na biyu shehu ya ce ina kiran ku kowa ya yi tsaye ya kyautata ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma bil ikhlasi da ikhlasi ya don Allah kamar da Allah ya hore mu cewa wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din ba hore su da komai sai su bauta ma Allah suna masu tsarkake bauta ga Allah shi imani faɗi ne da baki da gaskatawa ga zuciya sannan da aiki da gabbai imani kawai kace kai dan kayi tarbiya ba za ka yi sallah ba ba za ka bi doka Allah ba, to kaga jikinka bai gaskata abinda harshenka ya ce wanda kai ƙarya yana zuciyarka, imani na ƙaruwa yana raguwa, yana daga alamar ƙaruwar imani, da alamar imani ya zama kana so ma ɗan uwanka duk abin da kake so ma kanka, kaga mazamonin shi kuma ko mafomin shi kana ƙima ɗan uwanka duk abin da kake ƙima kanka. Sannan ka so mutum don Allah, ka ƙi mutum don ya ƙi Allah ba don ya hana ma abun shi ba, suna wai kowa ya ba maka rowa to abun ka ya so, shi da an makwaɗaci baka zagaye ba sai kai da ka riƙe abun ka da ya ka so kana so, da haka nan ka sani in za ka ƙi mutum ka ƙi shi da ya ƙi Allah. Abu na uku, mu yi ta wasoso da juna cikin son manzon Allah masoyin Allah sallallahu alaihi wasallam. za mu so manzon Allah don yana masoyin Allah duk wanda ka son Allah da gaskiya dole so bawan shi masoyi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan mu tsaya mu karanta mu saurari rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin abubuwan da ya tashi a kansu wanda ya gudanar da rayuwa ta a kansu mu san ɗabi'o'in shi yana daga mafi ƙarfin abubuwa wato wajibi ne ga dukkan musulmi ya tsaya ya san rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta tarihin rayuwar shi ya san ɗabi'un shi saboda ya koyi da su sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sanin daraja tai shi ke kawo ka san girma da daraja addinin da ya zo da shi gaskata addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faruwa saboda gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam natija ne ga girmama addini ko girmama addini shi natija ne girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ku ji ga baki na in ji Shehu radiyallahu ta'ala anhu babu wata hanya inda za a samu arzikin lahira da arzikin duniya a yau sai riko da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin nan madaidaici wanda ya shahe dukkan addinin da ba shi ba shehu ya ce aikin maulidin gada kun ka ga muna yi to mun samo shi ne daga ayat da Allah ya ce muna baka labarin annabawa da manzanni saboda abu ne wanda muke natsar da tabbatar da zuciyarka da shi shehu ya ce muna karanta labarin annabi mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda zuciyarmu ta tabbata ta natsu akan ba da gaskiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutum bai imani da abin da bai sani ba mu imani da shi mu imani da addinin da ya zo da shi ku sani mu dai muna da tabbaci da yaƙini cewa Allah ya girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam girmama wadda bai ma wani ba cikin annabawa da manzanni da mala'iku da wanda ba su ba yadda Allah ya girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama babu wani annabi ko manzo ko mala'ika ko waninsu wanda Allah ya girma haka nan. Ta a'a, Shehu zai kawo abubuwa da dama waɗanda kowane ɗayansu ya isa ya zama hujja cewa banda annabi ba wanda Allah ya haka kuma girmamawa ce gare. Na farko dai, ya zaɓan mai uwaye maza da mata tun daga Adamu har zuwa Hawwa'u, tun daga Adamu da Hawwa'u. har zuwa Abdullahi da Aminatu waɗanda sun ka hito da shi duniya. Wani abu na al'amarin jahiliya bai taɓa shawar ɗaya daga cikin uwaye da kakannin manzon Allah ba sallallahu Alaihi wasallam. To, ka ganin wani ya dage shi sai ya kai uwayen manzon Allah wuta, ko bai zai cinta, la'alla yana tsammanin zai hana shiga wuta shi, ko shiga wuta in bai son annabi wallahi sai ya shiga wuta shi. To, da haka mu mun imani, Allah ya zaɓi uwaye maza da mata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga Adamu da Hawwa har Abdullahi da Amina uwayen sun ka kawo shi duniya wani abu na jahiliya bai taɓa shafar su ba na biyu Allah ya yi bushara da zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun bai zo ba duk annabi da mala'ika suna da labarin zuwan manzon Allah tun bai zo ba shehu ya ce iyakan girmamawa kenan na uku duk littattafan da suka riga waɗanda Allah ya saukar daga sama to akwai suna da ambato na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da sahabban shi da kuma sufafinsu banda annabi Muhammadu wa Allah ya haka babu shi na hudu dukkan annabawa Allah ya hore su su yi mubaya'a ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam tun ba a halicce shi ba, da kuna ganin yadda ‘yan majalisar dokoki ka yi, za a aji sanda, ‘yan abu ya tabbata sai sifika doka daram, daram, daram sai ya aji, wannan abu ya zama doka ba mai iya tadda ita ko shi sifika bai tadda ita, inda ya buga daram, daram daram ta dauko da sun ka sawo wannan kusaji ba to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan zai baka annabta ko risala sai ya ce zan yi mubaya'a kai mubaya'a ka yadda annabi Muhammadu ya hika ya hidu wanda ba kai ba kowane ne sannan ka yadda da cewa shi ne annabi na manzo na wanda ina aiko shi ko yanzu kuma in ya zo kana nan kai ka tashi aiki ka koma almajiri sannan ka gaya mutanenka in za ka rasu bai zo ba to jama'a mun jira annabi Muhammadu bai zo ba alaihi salam to in ya zo ku sani maganar saƙo na wurin Allah a ajiye a jira mi zai cewa a yi ka yadda zaɓaɓɓe na mafifici na abun ƙaunata cikin halitta ta wanda ban da kamata shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama in ya ce Allah na yadda wa akhadtum ala zalikum isri sannan sai a buga to an yadda yanzu kai annabin Allah ne ko kai manzon Allah ne banda annabi Muhammadu wa Allah ya haka babu shi ai wannan girmamawa ce na biyar dabbobi su yi hurci su yadda da annabta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka sandararren abubuwa su tabbatar da gaskata shi daga abin da ya kawo wani bukauye ya kaso damo sai ya zo ya ce wani me aka yi aka ce annabi Muhammadu ne annabin ƙarshen zamani sai ya ta wurin kamar da gaske sai ce kai na annabin Allah ne ce babu ko shakka ce ta mi an mu'jizarka ya ce mi kaka so a maka mu'jiza ya ce damon gada na kashe ni yanke ya yi sanyi ya ce shi ya shaida kai annabin Allah ne ya ba da gaskiya da kai ni ko zan gaskata tsakani da Allah ba kawai nan ba da gaskiya kai ba tsammani ne daman nan bai iya magana manzo Allah ya ce aje shi sai aje damo sai maza Allah ya ce ya dabbu kai damo kai sai ce labbai ka wasu ka ya rasulallah in ji damo karbawarka arzikinka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa kaka bauta mawa ya ce Allah makaɗaici wanda iko da cika sammai da kasai sarari da kogi da kaza da kaza da kaza da kaza ya ce kai damo ni wane ne ya ce kai manzon Allah ne duk wanda ya biye ka ya tsira wanda ya karyata ka ya halaka ya ce ba kawai ka jiya ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani kuma hayo ka san ba kawai shakiyanci gare amma duk kawai abu muke ba wai kai da kanka karkara ba dan maka ta daya alƙarya sai ba kawai yazo ya ce can me aka aka ce manzon Allah ne sai ya ce kai manzon Allah ne ya ce kwarai ku ina mu'jiza ya ce mi kaka so ya diba diba ya ce iccen can ya zo nan ya koma in ya zo ya koma na yadda Allah ya koka ya ce ɗaya ce to ban ko tashi ta haka ce Muhammadu Rasulullah na kiran ice ya zo ga can yadda yi da dariya ice ice Muhammadu Rasulullah ya ce ka je na kira subhanallah sai ice ya gaba ya baya ya haka ya haka sai rica tamshi ilaihi ala sa'in bila qadami ya ce ba kawai ka gani ya ce ku ya ce ice koma ice ya koma ya kai a'a ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah banda manzon Allah Muhammadu wa Allah ya ma haka sannan ka dubi irin mu'ujizozi da abin da ya keta al'ada wanda ya zo ya auku himma manzon Allah ya zo sanda haihuwa ta ta yi kusa ka ce ka ji irin yadda taurari suka yi ƙasa ƙasa yadda mala'iku suka dunga kara kaina yadda manzon Allah duk wata tun daga watan warko har na tara duk wata sai annabi Allah ya ce gidan su annabi ya gaisa ya gaida mahaifiya ce banda manzon Allah an kawo haka wa za a wuce yana cikin ciki dutse ce assalamu alayka ya rasulullah banda manzon Allah wa haba jama'a wannan bai san girmamawa ba to kai da kace ɗaya kuke da manzon Allah tambayi mahaifiyarka irin bala'in da ta sha naka tambayata ko da ke baya na wurin ko amma dai zai ji labari ya tambayi mahaifiya ta ita bala'i ta sha kwananta ba daɗi sai mugun mawalki saboda shaidani a cikin cikinta Allah kiyaye mu da shi na'am wannan sha'atihi ka bincike da manzon Allah ya tashi irin mu'jizozin da suka faru lokacin tashi shi sannan ba shi ba irin tsaba kyawun da Allah ya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne zaka zo gaisawa da shi kaga huska ka cikin huska ce ka baka dibi miro sallallahu alaihi wasallam sun ce ko da ba mu'jiza ganin tsaba halitta da kyawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ishe shi mu'jiza Abdullahi ibn Salam sun zo cewa to za mu je in neme tambayoyi ba da amsa in ya dace zan ba da gaskiya ku ba da gaskiya da shi ana zuwa da ganin manzo Allah kawai sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ce akai ku alaga ta malam ba haka mun kai da kai ba yace ai wallahi da ganin huska ta ban ga huska mutumin banza ba kuma da gani ne na gane shi ne na san shi fiye da yadda nisan ɗana ɗana ne jama'a in an zo sallar jima'a in za a gida wa ka rika ɗan wani cewa ɗan shi ne a ta jinali kowa ya san ɗan shi ne to yace da nisan ɗana ɗana ne na yi sanin muhammadu manzo Allah na ƙarshe wanda Allah ya aiko sannan wani bakawo ya zo aka ce in ka shiga makka akwai wannan na ɗan kacira kakka saurare shi yana cewa shi annabin Allah ne shi kaza kaza abu bautar gumanka aka zo sai suka zauna madan shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta kallo ya ta kallo sai ce wai malami sunanka ce sunana Muhammadu ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kai ne wanda aka ta kan mu saurare ka makareci kake boka yace ni ne yace amma ko daga nan huska ka ban huska makareci ba bai wagga huska ba makareci bane sallallahu alaihi wasallam yace me kake kiran mutane gare ci abota mu Allah shi kadai a babbauta mutane a babbautar duwatsu a babbautar mi a sada zumunta a bar zalunci a baccin musu a bar kaza in za a shiga addinin ka aka cewa ce ce ashhadu an la ilaha illallah ko ta shi zuwa gudu yan musulunta sannan ko ba sura ba kyawun ɗabi'a da hali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai irin shi Anas ya zauna shekara goma sanda manzo Allah ya ce Madina kowa aka yi ta kawo hadiya mai kawo kuɗi mai kawo abun kuɗi mai kawo dabbobi kowa na kawo abun da Allah hore sai mahaifiya Anas ta ce ya Rasulullah ka zo Madina kowa ya gwada ba so da kauna ya baka alkhairi ni ban da abin da zan baka amma ga ɗana Anas na baka shi ba hidima Anas ya ce shekara ta goma bai taɓa ce mani ba dan mi kai kaza ko ko dan mi da ba kai kaza ba shekara goma kuma ɗaki guda suke kai ka san wannan dattako ya kai kuma akwai ƙurciyar don ba ka raba anta da jini wata rana ya aiki anas sai ƙurciya ta buga sai ta wurin yara sun kai ta wasa sun kai ta wasa su can sai manzo Allah ya bi sallallahu alaihi wasallam ya san anas bai tafi ba sai bi ta hanyar ana wasa ko da ya zo sai ya bi haka kai anas da da ake kace wai ya rasulullahi wallahi tahiya zani ya sheka da gudu manzo Allah bushe da dariya to a ce mutum ka zauna da yaro cikin ɗaki shekara goma ba a ji kuna balbalin bala'i da shi ba ka san wannan ya isa kyakkyawan ɗabi'a sannan manzo Allah bai taɓa duka abu da hannun shi ba in ba wurin jihadi ba bai taɓa zagin abu da baki ne ba in ba wajen jihadi fi sabilillahi ba sallallahu alaihi wasallam to dan kaje ba kyakkyawan ɗabi'a ce ya isa girmama da Allah ya mishi sannan ka duba Allah da kai ne da mala'ikun Allah da muminai su annan suna ta salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har zuwa ran tashin kiyama Allah bai ce mana gasan da zai bari ba inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayu halladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima banda manzon Allah wasamu haka babu abu na goma wanda ka gwada muna girman mazala ya kai ya wuce na komi da kowa alkinaya Allah na jin nauyin ya ce mishi ya Muhammadu ga alarmomi nan ƙalubalenku tun daga bakara hannasi babu ya Muhammadu ba sun ko akwai babu ya Muhammadu duk cikin ƙur'ani babu babu ya Ahmadu babu amma sai ka iske ya adamu uskur an ta wazo jukan jannata ba bawa ne ba ne ya hudu sunan sai mi ya nuhu hubit min na bi salami ya ibrahim a arid an haza ya musa ce ba tilka bi yaminika ya musa ya isa ibn maryam kaga shi hada uwa ce ma an wadi anta qulta lin nas takhuduna min ilahin min dunillah jiki ne ya kama ka kira ce Allah wani nan Allah in ban ji ban gani ba Allah Allah to Allah in ni na wadi ka sani in ban wadi ba Allah ka sani amma dai ni abinda ka aikan da su a kaɗaita ka shi ne faɗa musu kuma ni ina shaida ban ce su yi kahirci ba kuma har ka karɓe ni ban san wannan kahircin suka ba Allah da haka nan da kai da bayanka amma dai an ce mai ya isa da maryam sannan Allah ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi amma duk Qur'ani babu ya Muhammadu saboda jin nauyin sunan amma haka wani ya ce wai dan agajin nan nawa inna lillahi halifa ya ce annabi wadi inna lillahi wai dan agaji ya yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amfani gare shi to koda bai shiga aljanna ba da yana hangen bai shiga aljanna to ai rayuwa ta albarka da Muhammadu ce sallallahu alaihi iskan da ya kasha kuma da larabci da addinin musulunci ya zana na annabi Muhammadu ne ya san hadisi wannan bai inganta ba wai hadisin shi ba a dangana manzo Allah ƙarya to in bai gane girma annabi ni Allah ya kare shi daga ƙarya sannan mahaihin mutum na magana da mahiya ta ya ba qur'ani ya ba hadisi ya kama rawaito maganganun baba ya ce ga tuma ta wace ta ce kaza ya gani wa zai sai to amma ya je ya haddace Qur'ani yake cewa ya haddace hadisi har ya san wannan bai inganta ba amma kuma wai wai dan agajin da yayi addu'a kasan kada yake ka ci ka sha kai sutura kai wadata albarka annabi Muhammadu kuma ka ce bai da amfani to amfani wace wanda ake ci nashi shehu ya ce a'a to ai akwai sunan Muhammadu cikin alkurani amma abin da yasa saboda Allah in bai faɗi ba ai ba a san shi ba to zai faɗi suna amma sai ya maza maza ya girmama shi ya ce Muhammadu ce Rasulullah ce ma Muhammadu ya ce illa Rasulun wa ma kana Muhammadun aba ahadin min zalika ce walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin yace Allah na faɗin sunan manzo Allah cikin Alƙur'ani da girmamawa in har ta kama sai an faɗi sunan za a kawo girma tare da shi don a san shi a san siffar shi a san bambancin shi da wani mun tabbata annabi muhammadu ba allah ba ne muna da imani ba ɗan allah ba ne bawan allah ne da gaske kuma allah ya zaɓe shi ya girmama shi ya zaɓan muna shi da gangan allah ya zaɓan muna shi ban mu sai yanzu ƙarshen zamani muka zo don mu zama khairu ummatin urjin linnasi alhamdulillah da haka yana daga girmama addini girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yana daga girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu girmama addinin da ya zo mana da shi in kuka ji basira kafin zuwan addini na musulunci ƙasar makka ba wanda aka so kamar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma da ya zo da addini saboda mu mu tsira shi kan tsirarre ne ga Allah mu ya so mu tsira sai da aka ƙi shi aka azabtar da shi aka wulakanta shi ƙarshe aka matsa mishi ya hijira yabban makka da zai hita sai da ya waiwayo ya ce makka babu garin Allah da nake so ka makka makka ka maki amma an fidda ni dole sallallahu alaihi wasallam sannan da aka je madina aka canza ƙibla yana kallon baitul maqdis amma kullun ta da kai sama yake ya dibi ina jibril zai kullo mashi saboda a mai da shi kibla don kadibin makka sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya kawo mana addini ya kwana uku ran gazawatul ahzab sanda ana khandaq bai ci bai sha ba kwana uku ko ruwa babu ana mugun sanyi mai tsanani ga tsananin yunwa ga fari manzo Allah ya zauna kwana uku dan mu ya kawo mana addini bai ci bai sha ba sallallahu alaihi wasallam an ce yakin Uhud sai ta kai an mashi roci an kare mashi haƙori riga hular sulke hular kwalkwali ta shige mai ga kundukuki sai da an ka sa wuka an ka tsaga an ka ja sannan ta hito sallallahu alaihi wasallam duk wadan mu to ko mu ce ba mun bi addini ina godiya take da haka ya kamata in dai muna son shi in dai muna ganin girman shi to mu girmama addinin musulunci wanda ya zo da shi mu ai girmama shi shine mu kama horon Allah duk abin da Allah ya ce a yi mai maza maza mu kama duk abin da Allah ya hana mai maza maza mu bari kuma haka shi yasa mu ƙara son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan son manzo Allah ya sa mu yawaita cikin zukatanmu to yana daga abubuwan da ka sa a arzikin duniya da lahira cewa kai dinnan kana da son manzo Allah a zuciyarka hujjar mu hadisi almar'u ma'a man ahabba mutum na tare da wanda yake so wannan cikin sahabbai ya ce ya rasulullahi yau shi za a tashi kiyama manzo Allah ya ce har ka shirya da me da me ka tattalan ma tashi kiyama har ka ganawa ce to Allah a manzo Allah ban tattali komai ba amma dai na san wallahi ina son ka ya ce ai shikenan ka gama almar'u ma'a man ahabba mutum na tare da wanda yake so sahabbai suka ce ba mu taɓa farin ciki ba bayan farin cikin imanin irin farin cikin ran nan cewa mutum na tare da wanda yake so maulan mu shubra radiyallahu ta'ala ya ce wannan shine mafi karfin abun da muke ƙaunar samu wurin Allah cewa almar'u ma'a man ahabba yace ni dai in ji shehu ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina son sahabbai ina son wasu waliye bayan Allah na tabbatar da Allah ba zai kai su wuta ba da haka ashe ni ma ban shiga wuta tunda muna tare da su Allah arzuta mu san manzo Allah da bayan Allah salihai shehu yace wannan motsi da dauke ba dadi da muke yi na ta na faɗi tashi wurin maulidi da abubuwan da ke nuna son annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ne daga hidiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yin hidima ga manzo Allah ko arziki ne wanda ba rashin arziki bayan shi kuma da yawa wannan hidimar ta maulidi za ta gadan muna da so sannan ya tabbatar ya gadan muna da mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu iyaka ba su kidayuwa wanda albarkar zaman maulidi sifofin manzo Allah da son manzo Allah suka tabbata ga zuciya ta ya kwanta ya mafarkin ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ko ga manzo Allah ganin shi a cikin kwana da ganin shi a farke duk ɗai yake bai da bambanci saboda ya ce duk wanda ya ganni ni ne ya gani shedan baya kama da ni amma kaga makiyan manzo Allah makiyan maulidi ba su imani da wannan hadisin ba akwai wani bai san maulidi da masu maulidi sai aka zo shiya ta yi aka ciri maulidi irin wannan dai da aka zo haka nan kawai a sa malam speaker a ta yaban annabi a ta yaban Allah ko ba kaso dai ba a bari tun da Najeriya ce kowa na da yancin addinin shi tun bai so yana kwance maulidi na kai mai tun bai so tun bai so har ya tashi zanne bisa gado yana dai sai ya fito tsakan gida yana nan sai ya fito waje sai ya zauna kan dakali ya tai wurin su kowa san makiyan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ga sanin mutane sai ya zanne bisa dakali har dai zuwa can ko aka tashi ne ko ya gaji sai ta ya kwanta Allahu akbar yana cikin bacci sai ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin gidan cikin ɗakin shi ya tashi ya ce ya rasulallah yau kai ne har cikin ɗaki na ya ce bai sai hannun zo wurin ka wani ka tahi inda ake so na ana yabo na ɗazun wurin maulidi Allahu akbar a da ya faga gam ya tashi ai bai kowa bacci ba yana Allah Allah ai as-salatu yazo masallaci da bari aka gama sallah sai ta wurin liman akramakallahu wallahi alhamdulillah Allah ya mu arziki na ya mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai ma ka bi zancan a shashashun nan yan bid'a yace wallahi annabi ne da gani na rance da Allah annabi ne da gani sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan hidima ta maulidi da yawa za ta samu ta gada mun da su annabi a zukatanmu kuma ta sa mu yi mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shehu yace in kana sauraron maulidi ko da baka ga manzo Allah bai ce amma ina roƙonni da kuka da Allah hana mu da ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za a dai rasa kunnanka da wannan da kunnanka na zuciya in ya ji ana yabon annabi ya ji daɗi sallallahu alaihi wasallam an ce wai a koma batun ɗazu gwaro ya ji batun mata ana batun za a ba shi mata sai wani ɗauko labari can wani da ba sai ce in mu koma batun ɗazun saboda ko bai samu ba to abin da ya kaso ne to in kana jin labarin annabi sallallahu alaihi wasallam kana jin irin tarihi shi kana jin ɗabi'un shi kana jin da ya rayu wallahi kana jin daɗi ko baka gan shi ba sannan shehu ya ce su gabanka irin baki ka ɗanɗana ka ji irin ka gani da shi da ka sunsuna da ka taɓa ka jiya da ka saurara duk ɗaya suke suna isar da ilimi ga ƙwaƙwalwa a in ka lasa ƙwaƙwalwa za ta gane cewa i halshe ya ce akwai zaƙi halshe ya ce akwai yaji ya ce akwai ɗaci in ka diba zai a gama ƙwaƙwalwa cewa idon nan sun ce abin da yana da kyau sun ce abin da bai da kyau sun ce haɗari ne to haka shi ma in ka ji to ka za ta ɗoki sifofin manzo Allah da ne sallallahu alaihi wa sallam masoyi in yana jin an bato da hirar masoyin shi sai ka ka bagga na gani to haka za mu tabbatar da yaƙinin cewa abin da muke ji na makarimul akhlaq ɗabi'o'in manzan Allah, manzan Allah tun da yake hayyabar duniya bai taɓa ƙarya ba, manzan Allah tun da yake har yabar duniya bai taɓa saba alƙawali ba, manzan Allah tun da yake hayyabar duniya bai taɓa cin amana ba, manzan Allah bai taɓa rowa ba. ya ce ba ma don ta shaɗu Allah ilaha illallah da manzo Allah bai cewa la to amma la ilaha illallah wannan ka an ce la la ilaha illallah manzo Allah bai cewa la sai wurin ashadu Allah ilaha illallah amma in ka ce ba ni zai baka manzo Allah kan hito da riga ta ba wani shawa ci ya rasulullahi ba ni rigan nan ba a kocewa don Allah sai ya ce to sai ya shiga ya tuɓe kun bai da kamata ya zo bayan na ga wani sharifi sharif rabi'u tudun wada ya gadi wannan akwai sanda rayuwar take da wuya wani ya zo ya ce sharif da allah ka ba ni riga rigar da agarai ya wanke ya shayya ya ce ya ji ba kuma ita kenan ya ce ya dawo ya dawo ya dunkule riga ya zo ba bawa allah matan na ce haba shi ruka ya ce to ya ce ba shi dan annabi da Allah to ba dole ba shi riga ba shi ko da ya ta ya buɗa sai ya dawo sharu ni riga da ka so ka bada ka bada tsumma ya ce wallahi ban da wata sai ita yau zan wanke sai dai ɗauki tsumma ko zane wallahi ban da ita ya ba shi hankuri shi ansa amma ya ce daga wannan shi ko bai koma fatarar tawahi ba haka Allah yake Allah ya iya cin bashi to maza Allah haka yake duk abin da aka ce haka yake kyauta gare shi sannan maza Allah ga tausayi maza Allah ga maza Allah ga maza Allah ga maza Allah ga to in muna ji shin menene abin da ya kamata mu shine mu mu koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam me an hwanin kaji manzon Allah na ɗabi'a mai kyau kai kuma ɗabi'a mara kyau ce, ƙarya cin amana, zalunci, rowa, ƙeta, hasada, ga kanan zurmu kudu iri-iri ba abin da baka iya ba, to bai hannun zuwan kaurin maulidi, Allah kuma ma haka su, saboda Allah zai kama ka da hujja, ka sanya da manzo Allah ya rayu, kuma ka yi ƙarya kai masoyin shi ne, amma ga kanan ka ƙibin abin kirki wanda yake bi. Shehu ya ce, dole an na takallafan iktida abi dole mu kallafa ma kanmu kwaikwayon koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina ma dai ni in ce bana zuwa baɗi in Allah so ba zan ƙarya ba ko guda in gani zuwa baɗin to in da yake ban saba ba can abin ya jani na in ce wai aiko na alƙawali astaghfirullah astaghfirullah ko ko in yi alkawalin cewa daga bana zuwa baɗi ba zan taɓa cin amanar kowa ba ko ta matata ba zan taɓa ba ko ta ɗana in gani in na ɗan ci amana in ce astaghfirullah dan shi da kayi abu kai istighfari an shahi wannan gaban ka masu manci ba su tunawa zamani ba abun da tuna gaba Allah to ai Allah bai tasau Allah ya ce na yahi ma kuma ka ganshi rubuce ka Allah baya haka nan don haka shehu ya ce abin da za mu farawa duk wanda ya cuce mu mu ce mun yahe mashi a wanda ya cuce ka ba Allah ya halice shi ba bawa Allah ba ne to in bai isa ka yahe mai yahe mai don Allah Allah zai ji daɗi kai ma yahe maka sannan wanda ya yanke saduwa da mu ko zumunta ko mu'amala mu kan mu yanke mu sai mu sadu da shi kasan da wuya mutum na zuwa wurinka kuma ya bar zuwa kuma a gaha kai ka zuwa wuri ne ko kai niyya ‘yan gaza gani su kyale wallahi ba su barin ka sannan wanda ya hana muna mu mu rika bashi ko ka ba za a ce aiwa da ya ce tsoro ne kaka ji ganan yana ƙin ka yana zagin ka amma komai ka samu sai ka aje mishi to ka ce i an ji tsoron nashi aka ji amma kai ka san don Allah kake mishi sannan wajibinmu ne mu bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni bihukum Allah in dai hukunci kuna son Allah to manzo Allah ce masu ku zo ku bi ni sai Allah ya so ku duk wanda bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba har abada Allah ba zai so shi ba son shi da Allah kuma bai da amfani haka nan wajibinmu ne mu dongaci da dukiyanmu mun je maulidi safana wani shehi da ya majalisi a kan kyautan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi dai zai kwaikwayi ko da in ya aiki yaro ya dawo da canji baba ga canji ya ce doki amma ce sai waɗanai bai karya da duk ɗanai ya ta dawo canji shi to in naira goma ce to doki na baka daɗi zai ci naira ashirin ce doki na baka to amma kai kuma kai ya zama in baba bai baka naira goma baka ce baba bai kyauta ba ko ko babba ya aike ka ka ce ba don Allah ba dan ya ban ma canji a'a ka ce kana da nuhin cewa in ya baka oho in bai baka ba ai Allah zai baka to amma dai mu mu koyi kyauta mu koyi kyauta ko da na iyali yayan uwa da yawa masu kuɗi wanda yake sai a aje buhuwar shinkafa sitting room da makaroni da taliya amma wallahi azimi wani bi sai akwai da yanwa gidan waɗanga ba na ci ba ne na menene ta da ƙura da ya shigo a ce akwai abun da ya gabo wan shiga ke baki isa ba wallahi ki taɓa ta taɓa kina so ya baki kashi ya kore ki ta me wani wannan abu sannan akwai wani wanda ya koro wata yarinya tsakar dare ana ruwa wani wurin kwashe-kwashe kasan an raina hisba da wani ya ganta ta ce wani gida wani ce ta zo zai kai ta wurin wata ya sada mutum ne kaura ce ko ta shiga ashe gidan maza ne ta famfala da gudu ta hito wani ya koma tare ta ya ce zai kai ta wurin mata ta yi ko wurin uwa ta yi aka ta ɗaki ta gane maza ɗin ta famfaro da gudu sai wani cince ta sai aka zo wurin hisba muku dole mu tashi muka tafi bincike mi an kai ta ce wai cewa ne ta zanki dawa gwangwanin milik na shinkafa guda kuma ga shi ga ta ga uwa ta ba arziki da yaro guda kuma ta ce to sai yan uwa ne sun ka zo sai ta ƙara rabin gwangwanin milik to kan wannan ne ya ba ta kashi tsakar dare ya kore ta kuma ƙaramar yarinya muka je da ita muka batta nesa muka ƙwanƙwasa wa'annan ka sallama dama haka ɗan sababi ne kuma yana cikin jin haushin ya kori mata ta kila kuma da baya na dama ya hito bai ganta ba can cikin lungu na ce ka buɗe hizba ce ya buɗe ka ce kai an mijin wance ya ce iya tana ina eto eto ina take ina matakka wance eto ta hita mai ɗan tsantsami ta hita in ce to na bakin halifa ya ce to yanzu ka ta yi matan mutane ɗiyan mutane ta hita ka ƙi zuwa biyu ka ƙi zuwa biɗarta shi in uban ya zo ya ce magana aure mun yahe maka ba mu ɗiyanmu da za mu kawo ta da an kai gayyan mata da maza da kiɗe-kiɗe a kawo maka ita ba mu ɗiyanmu in baka aurenta ni ce in uban yare ne ya ce ba ni ɗiyata da ka ɗauko daga ƙaura a za ka ce mishi wallahi sai ya kamar ya faɗi ce lalle ranka da ya kuskure ba kuskure ba ina take ce wallahi ban sani ba da ce ba bawan Allah mi sai maka ya kasa cewa rabin gwangwanin milik na shinkafa shi ya kore ta kaga wanga bai yi koyi da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da zai baka kyauta ka kasa cewa ka gode sai dai ka keta ihu ka sheka da gudu ah to mutum da yazo ya ga tumaki iyaka gani ne sai ya zautu manzon Allah ya zo ya taba shi ya hirgita yace tumaki duba dukiya sai ya dukiya dukiya yace kana so ce na baka sai ya keta ihu ya gadon su da gudu ya ce kai ku zo ku ga wanda bai tsoron talauci sun ka bai sun ka musulun da manzo Allah musulunci ya kaso shi ba tumaki ba yabba wani raƙumi ɗari ya ce ka na gode Allah ya saka da alheri Allah kaza kaza ya ce na ƙara ma ɗari ya ce kai ɗari biyu ke na ya rasulullah Allah shi maka albarka Allah ya ce na ƙara ma ɗari ce to sai an jima a ce na magana godiya raƙumi ɗari uku lokaci guda kuma ka ce kana son annabi to ya kamata ka koyi manzan Allah wurin ci da dukiyarka kuma suna cewa takarram lita'ata dal karamata ya fata fama min karimin qabd illa ta akrama ko takarrama kai koyi kyauta da ƙarfi da yaji ba daɗi ba daɗi kai ta yi ba daɗi ba daɗi haka saba ba wani karimi mai baiwa sai koyo yayi Allah ba mu wadatar zuciya da ta aljihu shehu ya ce dole in muna zuwa maulidi mu dongaci da masu jin yunwa ba sai yan uwanmu ba in ka ga mai jin yunwa ka yi ƙoƙari ka samu ɗan abinci ka bashi ko ka bashi yan naira hamsin ko ka bashi yan naira ɗari kai wani ma ba shi naira goma ya ci gida ya sha ruwa an huta da wannan tambayi ɗan makaranta ko masu aikin tsaro wancan sun yi gobi cin gida saboda in ka ci gida masu nan bai bari ka je yunwa kuma olsa ba ta kaba ka to ka ɗauka ka ba majinci gashi malam ga ruwan fiya wuta na naira ko da yake sun koma naira goma yanzu ba ko ka sai naira biyar ba sai ka ɗauka ka ce gashi in ya ci gidan nan abin da zai cewa jazakallahu khairan to alkhairu gida ne wanda babu kamata aljanna ka ba shi naira goma ko naira ɗari ya ce Allah baka gidan da ya fi kowane gida aljanna kuma Allah ansawa zai wallahi ya baka wa adari ba kai ko shi kai an da riba kai da ka ba da miliyan guda an ka baka gidan aljanna wanda babu kamata kai gidan aljanna bai yi ko nawa ba sannan shehu ya ce wajibinmu ne mu zankici da bako muna gara baki bako komi wadata ce gida in ya bar gida to sai wada Allah ya da shi da haka mu zanki garan baki sannan kuma mu yi ƙoƙari mu zanki tuhwayantar da huntattu in kaga wanda yake da tsumma ɗauki riga ka bashi ɗauki wando ba shi ɗauki taggo ba shi ɗauki hulla ba kai ko ya yi albasa tuwaye ba shi Allah zai saka maka shi yasa kun ga canda kayan a ɓata mutane imani in ka ji masu baranga wani zai ce maka in kai sadaka da riga za ta yi maganin kaza ran tashin kiyama in kai sadaka da malfa za ta yi maganin kaza in kai sadaka da takalmi za ta yi kowane abu magani daban yake bisa ga wani dan ka tattara ka ba su ko ka ba wasu ai sun taimake ka shi almajiri ko bukaci wata tan tebur ce za ka zuba ko kago za ka zuba kayan ka kai maka aljanna nan za ya sai gidan ya biya da khadibai da komi in ka ce ka iske gidanka na cewa ga abin da ka bayar da haka da shehu ya ce mu yi kokari mu zanki tuwayen tadda huntattaki su kuma mata misali irin yan ɗaya ɗan ɗanki Allah ya sa akwai wadata kaya ga sunan ya wuce su don Allah a battarawa ana sawa cikin buhu ko cikin kabar ba bayan Allah ki wanke ki goge ki sa turare a kai ma wance a kai ma wani balle in yaro ya shigo da ke tattattago akwai yaro ka san ba ruwa ne za ka yi ki duwa wuri waje ba ruwa ne shi sai ki kira shi sai ki baya ko da kuma yanzu kan ba yaro abu ya rashin lafiya a ce maka maye za ka nan ka san wanda za ka ba sannan shehu ya ce wajibinmu ne albarka zuwa maulidi mu zanki taimakon dukkan mabukata idan ka taimaki mutum bukatar ta biya ko bata biya ba ka samu garanti na Allah zai biya maka taka bukata in ka raba mutum da bakin ciki guda Allah zai raba ka da bakin ciki saba'in gobe kiyama shehu ya ce kullu haza min sabili dukkan wannan hanya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce mai kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ya rasulullah ga ya musu cewa wannan hanya na waɗannan makarimul akhlaq to shine hanyar da nake bi ina kira zuwa ga Allah akan basira ba da jahilci nake ba da wauta ba kamar da shi balarabe ka cewa na san inda na hito na san inda zani na san inda nake cin ma an kai ina tahiya an ka ce ana zuwa in mutum ya gaji ya tsaya ni ban tsayawa to shine ala basiratin ana wa manittabani ni da wanda ya bi ni to kai ka ce kana bin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kun ba ka ɗabi'a irin tashi sannan shehu ya ce dole mu dinga jin tsoron yin bid'o'i waɗanda ka kashe sunna man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya farar da wani abu wanda bai da tushe bai daga cikin addinin mu lamarin nan namu to an mayan mai da abun shi to abun da ka kaga wanda bai da tushe ga addini shi aka ce bid'atu dalal ko da suka cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar wai wannan kullu kulliya ce magana banza ce rashin ilimi ne kuma jahilci ne kuma wauta ce shi kan shi ai bid'a ce abin da ya kai bid'a ce kun ba ya kaɗan ba da ba ai bid'a ba da ba a tara qur'ani ba da ba ai bid'a ba da ba a gina masallaci a sa da speaker a sa lantarki a sa mai fanka a sa air condition da ba bid'a suka yi ba sai a faɗa muna mi sunan mai jama manzan Allah baƙi da azumi yana fassarar Qur'ani mi suna ne zamanin da an kai musabaka ta farko waye na ɗaya Madina Abubakar ko Umar an taɓa musabaka Qur'ani Madina shau da rubuce ce a yanzu ai a sa baka a ciki ai musabaka don a sa baka ita ba bid'a bace a amma tara mutane a koya masu bin Allah da manzo ne wannan bid'a ce to shehu yace duk bid'a da ka kashe sunna to wajibin mu ne mu nisance ta wai dan kana musulmi dan dariƙar tijaniya dan faiza to ka zo da abun da zai lalata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baka da wannan yanci duk tsarkinka ga Allah kakka taba shari'a amma kana taba shari'a da gangan kun yi bankwana kai da Allah don kun yi kwana kai da kun yi bankwana kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shari'a ba ta takuwa ga musulmi da gangan in ko kai da gangan to ka zama kafiri tun nan ga risala ya ce ba a kafirta da an yi zunubi komai girma ne amma ana kafirta da wulakanta zunubi a ɗauke shi ba komi ba shi malam mai ya ce ko kama saba Allah ya ce ba a komi ya ce an gama komi dan sai ya shiga wuta sannan mu babba kadari dan tijaniya in ya kama sabon Allah da zaka shari'a da gangan ba ta kamata dai martabar dariƙa ba to wallahi bai mutu a dan dariƙa wallahi duk mai kaba'ira da gangan sai in ya tuba shehu tijani ya ce kowa amince makarun layi ya kama sabon Allah da gangan bai mutuwa sai ya ki shehu tijani sai ya zage shi dole zage shehu tijani sai ya shiga wuta to da haka dan waziwa ya ba waziwa kuna gani wasu sai haka cewa ba su ba su jami'in waziwa ba su zikirin juma'a bai san rabon shi da karatun wuridin sada na yamma ba to kuma dan waziwa ne wace waziwa ai waziwa dariƙa hanya in ka bi ka kai in ka kibi wallahi ba inda zaka da haka nan shehu yace mu ji tsoron yin bid'a wadda ka kashe sunna wannan shine ma'anar bid'atu dalala